أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا ورسولنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da jinjinawa a gare shi da cikin wanda cikin falalarsa da ganin damar sai ba mu iko muka haɗu da ku kuma muna ƙara tsira da salati ga manzon rahama manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato barka mu da saduwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda kamar zahirin su zahirin ma'anar su yana son ya ci karo da juna wannan shine darasin mu na 93 kenan muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda masu bibiyar mu suka sani littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti littafi na biyu as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alaihima wa rahimallahu jami'al muslimin to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to muna cikin suratul anfal ne lokaci ya muna halinsa a aya ta 33 a cikin dafa ihamil ittirabi an ayatul kitab a mas'ala ta 83 ta 81 afwan wanda malam ya koro bayani ne kan Allah ya ce ba zai ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai makafirai azaba ba kana daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin su wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari malam ya ce to wannan ya nuna kafirai kenan a gurguje tun da darasi ya gabata wato cewa suna da amana guda biyu ababen da ke tunkuɗe musu azaba abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a cikin su domin Allah baya halakar da wata al'umma annabin ta yana cikin ta abu na biyu su kasance suna istighfari to malam ya kawo amsa guda hudu da malamai suka bayar amsa ta farko wadda malam ya kawo ta Ibn Jarir tabari da sauran malamai da malam ya kawo cewa ababe guda biyu dukkan su sun ka koru da gare su shi sa Allah ya musu azaba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi hijira sun fitar da shi ya fita abu na biyu kuma bus kasance suna yin istighfari ba sai Allah ya azabtar da su malam ya kawo wannan wato ra'ayi domin malam ya nuna cewa wasu malamai kamar Ibn Jarir tabari sun ce domin hali wawu wawul hali ce domin qaidul li'amiliha kinan tana da baibaici wanda ya yi ta in an ce ja'a Muhammad rakiban an yi taqyid na zuwan Muhammad bin Rukubi sannan wasfun li sahibiha sifa ce ta shi wannan mutumin domin wusifa bin Rukubi fa huwa rakibun na fata an fahimci ni shi ne abinda malaman nahu suka ce malam ya kawo abu na biyu wanda cikin shi ne muka bayani amsa ta biyu alwajhu thani yace nan da an kace istighfari ana nuhin istighfarul mu'minina istighfarul mu'minina almustad'afina bi makkah ana nufin mu'minai masu istighfari a makka masu rauni waɗanda suka kasa yin hijira ba su da ikon da za su yi hijira suna istighfari kenan sai zamanto akwai sauran abin da yasa ba a yi musu azaba ba kenan akan wannan ra'ayi ba a yi musu wato ita azabar ba da an kace wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun sai dai malam yace to wannan yana nuna kamar an ce duka amma ana nufin sashen mutane kamar yadda malam ya ka misali game da mutanen wato annabi salih da sun ka soke taguwa an ka ce fa aqarun naqata sun soke ta sannan an ka ce kuma mutum guda ne ya soke fa nadau sahibahum fa ta'ata fa aqar domin an ce duka amma sashi ake nufi an hankalta ma wato mutumin da soke ta guda ne su ko wadancan sun yarda sun ji daɗi ko in ma sun an gaya musu za su ji daɗi ko kuma dukkan su sun yarda shi yasa Allah ya danganta shi zuwa gare su sannan mallan ya fara ya ƙara kawo misalin cewa Allah ya ce shin ba ku ga yadda Allah ya halicci alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa Allah ya halicci sammai wasu suna saman waɗansu waje alal kamar fihin na nuran Allah ya sanya wata ya zamanto mai haske daga cikin su fihin na malam yace tuna ana nufin ba dukkan su ba sama guda ake nufi domin ita ce adda wata tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira na ana nufin sama ad-dunya ita ce take da taurari da sauran abubuwa ba tare da wato sauran ba don ya ce wa laqad zayyana sama a duniya bi masabiha duk da ke wadansu na iya cewa fihin na dukkan su sama a duniya kuma na ana nufin an faɗi sama a duniya dan ita ce muke gani sauran ma ba dole bane kenan su ma suna da nasu hasken dan dai ba mu ganin shi shi yasa Allah bai magana shi ba kuma nan da yace tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan fis sama'i sai suna iya cewa nan aljinsiya ce jinsu sama ake rufi ba sama guda ba akwai waɗanda suke ka irin waɗannan ra'ayuka amma dai malam ya kawo wangana an naka shi babu dalilin da za a kore shi sai mun yi hattara ina fata an fahimci ni sannan kuma nan da yace saba a samawatin wato tsibakan malaman luga suka ce samawatin ya yi mishi idafa kenan nan saba'a in an hankalta ma saba'a tana ɗaukar fatha shi yasa an ka ce tsibakan ba a ce tsibaqin ba in an hankalta ma samawatin da ana iya cewa tsibaqin duka ya halatta kenan an ga dama adibi saba'a in an ga dama adibi samawatin duk wanda an ka kama sifa ya halatta a larabci dan mai jin larabci sannan mun kawo qadiya da qalan ya ƙara kawowa cewa wani lokaci ana faɗar duka amma ana rufin sashe inda Allah ce ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku ya ku taron mutane da aljannu malamai suka ce cikin manzanni cikin aljannu babu manzanni mun kawo maganganu na malamai amma waɗansu malamai suka ce wato suna da waɗanda manzannin su za su iya ɗaukar wa'azin manzannin su sai zuwa ga mutane su sai zaman to rusulu rusulullahi waɗansu kuma suka ce a cikin su ma akwai qadiyya ce da akwai sabani amma abin da fitowa a fili cikin su ba ba a samu wani labarin wani annabi ba da Allah kawo ya ce ya tura shi zuwa ga ƴan uwansa aljannu sai dai in sun ɗauki wa'azi daga mutane sai su ta yi su isar da sako zuwa ga nasu taso jama'a don ba mu cewa mutane tunda su ba mutane bane to malam ya kawo akan wannan bayani ne sai lokaci ya muna halinsa to sai malam a cikin wannan alwajhu thani bayan ya kawo waɗannan ayoyin amsa ta biyu da aka bayar cewa Allah ba zai musu azaba ba manzo yana cikin su Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari sai kawo wannan yace to wa amma tamthilu kathirin min ulama misalin da da yawa daga cikin malamai suka bayar li itlaqil majmu'i wanda za a faɗi jama'a ko ko a haɗe abu gaba ɗaya muradan ba'dahu amma sashi ake nufi bi qaulihi da sun ka bada misali da fadar Allah ta'ala yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan kina Allah yana fitarwa daga waɗannan tekuna guda biyu tunda an ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan sun kace to na an ce marajal bahraini nan kenan yakhruju minhuma Allah yana fitarwa daga tekuna guda biyu sai an kace kuma yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan yana fitar da lu'lu'u minhuma daga cikin su malam yace to waɗanda suka kafa hujja da wannan duk da yake in mun ka duba wato akwai qira'a ta yakhruju minhuma kuma akwai qira'a ta yukhraju minhuma al-lu'lu'u wal marjan qira'a ta Imam Nafi' al-Madani da Abu Ja'far wato abin nan almadani da kuma abu amr ibn al'ala albasri su yukhraju minhum al-lu'u ana fitarwa to yakhruju minhum yana fita daga cikin su domin lu'u in in an fitar da shi yana fita ko kuma wani lokacin Allah zai fitar da shi sai ya fito shi yasa an kace yakhruju ko yukhraju kakkace akwai matsala cikin alqur'ani to yakhruju minhum al-lu'u wal marjan malan yace to suratul rahman aya ta 22 za'imina suna masu riyawa in ji malaman zauri ma'ana suna faɗa anna ma'ana qaulihi cewa faɗar Allah minhu ma yace ai da min majmu'ihi masadiq daga guda biyu din amma wanda yake tabbata yake gaskatuwa bi khususil bahr al milh ga teku da take al milh ba a ce al malihu ba don sun ce larabci mafi inganci a ce al milh an gane ko na ana nufin wanda akwai gishiri cikin ruwansa ko yana ruwansa yana dauke da gishiri sun ka ce li annal azba da ba nan ba al'azaba ba kai hattara al'azba an gane ko domin tekuwar da adda ruwa masu daɗi la ya kharuju minhu lu'lu'un wanda babu gishiri cikin sa lu'lu bai fita cikin sa wala marjanun ko marjan wasu nau'uka ne na jauhari na kayan kawa an gane ko malin yace fa huwa qaulun batilun wagga magana wato magana ce wadda take kuskure ko ba haka ba بنص القرآن العظيم ده نصنا القرآن mai girma mallan yace faqad sarraha ta'ala Allah ya kururu tas inji malaman zori daga kururuwa ne ma'ana ya faɗa ƙarara bi istikhrajil lu'lu'i Allah yana fitar da lu'lu'i wal marjan da marjan min al bahrain daga teku guda biyu kilaihima dukkan su haythu qala Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma yastawi al bahrani tekuna guda biyu ba za su manto daidai ba hadha azbun furatun wannan azbun ne wato ruwansa kinan haza bahrun azbun ne wannan kenan zu azbin ne kuma sai ka ce haza bahrun zu azbin abubuwa guda biyu zaka kaddara wannan teku ce haza bahrun azbun ruwansa kenan suna da koko haza bahrun ma'uhu azbun wannan teku ce wanda ruwan shi masu daɗi ne furatun tataccen ruwa abin nan asqainakum ma'an furata sa'igun sharabuhu wanda kuma ruwan shi yana da daɗin sha daga saga ne shi abin da yake an daidaita shi ko yana da kyau ko yana wucewa babu matsala an gane ko wa hadha milhun ujaj da wanda kuma ruwan shi milhun ne ba a ce malihun ba sun kace ba a ce malih amma malamai suka ce milhun shine afsahu amma ana cewa malihun wa hadha milhun ujaj wannan kuma milhun ne ruwan shi yana da gishiri ujajun kuma wanda yake yana da zartsi an gane ko wa min kullin daga kowanne daga cikin su Allah ce ta kuluna lahman tariyan kuna cin nama lahman tariyan wanda yake tariyan ne ya an ce tariyan shine da yake danyen nama wanda kuma nan ba ana nufin ba naman teku in ya bushe ba za a ci ba an gane ko koko in kifi ya fito daga ruwa misali ko ya zo bakin ruwa ya mutu in ya bushe ba za a ci ba tunda an halatta cin abin da ke cikin teku don haka nan la mafhuma lahu domin ya zo ne akan siga ta imtinan sai ka koma cikin littafin usulul fiqh ka diba ka ga wato al mafhum da anwa'uhu domin akwai al mafhum mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa kuma kowanne daga cikin su akwai qati'ud dilala akwai dhanniyu ad dilala sannan kuma kadibi mafhumul mukhalafa kusan guda takwas yake kuma kadibi maratib na mafhumul mukhalafa sannan kadiba kaga mawani waɗanda suke sa ba a aiki da mafhumul mukhalafa kamar nan da yace tariyan ba ana nufin wanda ya bushe ba a cin shi ba sai ka diba cikin littafin usul fiqh kana iya diba cikin muzakkiratun fi usul fiqh ta Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Shanqiti dan kai hattara wa tastakhrijuna hilyatan kuma kana kuna fitar da hilyatan abin kawa talbasunaha wanda kuke yin kawa da shi kuna saka shi ba za mu ce kada kuna yin sutura da shi ba amma na nufin kuna saka shi kuna yin ado da shi suratul fatir aya ta 12 malam yace fa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min kullin daga dukkan su nassun sarihun nassi na wanda yake a fili fi iradatil azbi ana nufin cewa akwai ruwa mai daɗi wal milhi da mai wanda yake mai gishiri ma'an tare wa qawluhu da kuma fadar Allah hilyatan abin kawatal basuna kuke sanyawa hiya lu'lu wal marjan sunu lu'lu wal marjan kenan nan minhuma wanda zaka ga iske Imam Suyuti ma ya ta akan wannan ra'ayin ɗaya daga cikin su ake nufi kenan malam ya saba Imam Suyuti anan to malam yace to wa ala hadha al qawl akan wannan magana in mun ka dauka da an kana nufin sashi duk da yake ya kawo misalai waɗanda ya yarda da su da wanda bai yarda da shi ba wa ala hadha alqawl mala yace akan wannan magana fal azabu dunyawiyyu azaba ta duniya ya dafa'uhu Allah anhum Allah yana mutun kuɗi musu shi bi istighfaril mu'minina da istighfarin mu'minai alka'inina baina afhurihim wanda sun kasance wurin su kuma ana ko sun kasance tsakankanin su wa qawluhu ta'ala amma fatar Allah subhanahu wata'ala wa lahum alla yu'adhibahum Allah mi zai hana Allah ya musu azaba a cikin suratul anfal aya ta 34 ai ba'da khurujil mu'minina bayan fitan mu'minai alladina kana istighfaruhum wanda istighfarin su ya kasance sababan li daf'il azab dunyawi shi addalilin da yasa Allah ya tunkuɗe musu azaba ta duniya fa ba'da khurujihim bayan fitassu azaba kenan ba fitan mu'minai azaba Allahu ahla makkah fi dunya Allah ya musu azaba a nan duniya bi an sallata alaihim rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba manzo iko akan su ya dora shi akan su hatta fataha makka har sai lokacin da ya bude garin makka malam yace wa yadullu li kaunihi ta'ala ya dafa'u al'azab ad-dunyawi an al-kuffar abin da yake nuna Allah yana tunkuɗe azaba ta duniya ga kafirai bi sababu wujudil muslimin saboda kuma ana samun musulmai cikin su bayna azhurim tsakankanin su ma waqa fi sulhil hudaybiyya abin da ya haɗu ya faru a cikin sulhul hudaybiyya kama bayyanahu kama bayyanahu ta'ala kama yadda Allah ya bayyana wannan bi qaulihi da fadarsa walaula rijalun mu'minuna in ba dan mu'min mazaje mu'minnai ba wani sa'un mu'minatun da mata mu'minnai lam ta'lamuhum waɗanda ba ku san su ba ma'ana ba ku iya tantance su an tata'uhum ku taka su ba wai ku taka su da kafa ba ma'ana kuna iya ku cutar da su yan ana yaki fatusibakum sai ta same ku minhum daga waɗannan dan saboda waɗannan su mutanen ma'arratun bi ghairi ilm aibi bai gairi ilimi ba tare da ilimi ba a ce ka duba ku gani waɗanda ƴan ta'adda har da ƴan uwansu su bari ba waɗanda sun kace sun yi imani da addinin su Allah ce to Allah ya haka li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha dan Allah ya sanya wanda yake so cikin rahamarsa ma'ana kenan waɗansu ta rayuwa Allah ya san za su yi imani shi yasa Allah bai yi wannan ba law tazayyalu da dai sun tsabbace ma'ana muminai sun keɓe wuri guda kafirai sun keɓe wuri guda kamar yadda ce fa zayyalna bainahum la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima da mun azabtar da kafirai azaba wato mai radadi kenan da yace walaula rijalun mu'minun sa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatquhum fatusibakum minhum ba'ratun bighairi ilm ay la adhina Allahu lakum bil qital an gane ko koko lanahakum an ta'akhuri fil qital duk yadda ka kaddara shi dai insha Allah zai yi ko kuma ka kaddara abin da ka ganin ya dace don ba dole ba sai wanda mun ka kawo suratul fath aya ta 25 malam yace fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala law tazayyalu da muminai sun tsabbace sun koma gefe daya ai an tantance su ai law tazayyal kuffaru minal muslimina da mu'minai sun bambanta daga kafirai la azabnal kuffar da mun azabtar da kafirai bi taslitil muslimina alaihim mun dora mu'minai akan su walakin rafa'na anil kuffari sai dai mun dauki makafirai hadal azab wannan azaba ad-dunyawiyya na duniya li adami tamayyuzihim minal mu'minin dan bu su bayyana ba da mu'minai ba a rarrabe su shi yasa ma malamai suke cewa sa wasu sutura ta kafirai wadda ba a mamanta tsakanin kafiri da musulmi akwai hatsari gare shi shi yasa ake son musulmi su keɓanta da waɗansu abubuwa da ake iya bayyana su ake iya bambanta su da kafirai kama bayyana hu bi qawlihi kamar yadda Allah ya bayyana wannan in Allah in malan da fadar Allah subhanahu wa ta'ala walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun dalilin da yasa ba muku izini ba saboda in ba dan da mumin mazaje mu'minnai ba da kuma mata mu'minnai al'aya kenan cikin wannan aya da ke cikin suratul fatih malam ya ce to wa naqala ibnu jarir ibnu jarir ya cirato wannan magana ya ruwaito ta ya hakaito ta hadal qaul wannan magana an ibn abbas daga ibnu abbas ya tafi akan wannan ra'ayi wa dhahak da imam dhahak wa abi malik da abi malik wa ibn abza da kuma ibnu abza magabata kenan waɗanda an kawo wannan ra'ayi nasu malam yace to wa hasilu hadal qaul na takaitaccen magana in kana son ba ka fahimta ba dole sai mun doguwar magana ba anna kuffara bakkata akan wannan ra'ayi su kafiran makka lamma qalu lokacin da suka ce ko kuma mutum guda ya ce kuma an danganta shi zuwa gare su Allahumma in kana hadha huwa al min indik da sun ce ya Allah ko mutum guda ya ce ya Allah in wannan magana in wannan alqur'ani gaskiya ne min indika daga wajenka fa amtir alaina hijaratan Allah kai mana ruwan duwatsu suratul anfal aya ta 32 anzalallahu qawluhu sai Allah ya saukar da maganar sa fadar sa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su thumma sannan lamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hijira baqiyat ta'ifatun min almuslimin an samu wata jama'a biyu daga cikin musulmai bi makkata da makka yastaghfiruna Allah suna suna neman gafarar Allah wa ya'budunahu suna suna bauta ma Allah fa anzalallahu sai Allah ya sabkar wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari falamma kharajat baqiyatul muslimin min makka lokacin da sauran musulmai suka fita daga makka anzalallahu ta'ala sai Allah ya soka musu wa ma lahum Allah yu'adhibahum Allah mi zai hana Allah ya musu azaba ai malam yace ai ayyu shay'in sabata lahum mi ya tabbata gare su yadfa'u anhum azab Allah wanda zai tunkuɗe musu azabar Allah wa qad kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fita wal mu'minuna kuma mu'mine sun fita min baini azhurihim kuma ba sa tsakankanin su su mu'minin ba sa tsakankanin kafirai fal ayatu ala hadha malam yace aya akan wannan ra'ayi ka kaulihi kamar fadar Allah ne subhanahu wataala qatiluhum ku yake su yu'adhibuhum Allahu bi aidikum Allah zai muku zai musu azaba da hannayenku mana ta fuskar yaki aya ta 14 a cikin suratu wato at-tauba to wannan shine abinda malam ya kawo akan wannan ra'ayi na biyu amma kafin mu je ra'ayi na uku ina son in ja hankalin yan uwa akwai mas'ala guda biyu idan an ka ce muminai sun yi hijira shi yasa Allah ya musu azaba akan wannan ra'ayi akwai inda wannan ra'ayi yake da rauni domin ba dukkan muminai ne sun kai hijira ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya dawo akwai sauran muminai a cikin garin Makka shi yasa ma Allah ce lauta zayyalu la azabna alladhina kafaru minhum azaban alima sannan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana Makka an yi musu azaba ta duniya domin har yunwa ta same su fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha azabun alim rabbana kshif anna al-azaba inna mu'minun kaga al-azaba ma an ka kira shi anna lahum dhikra ga waƙar ja'ahum rasulun mubin to kaga wanda ya nuna ai musu azaba kenan dai dan da shirya a zancen azaba ta yaƙi Allah subhanahu ta'ala abba zai musu ba ko kuma azaba ta hallakarwa gaba daya shi yasa wannan ra'ayin yana da dan rauni mas'ala ta biyu kuma da nake son na ƙara shine cewa wannan aya da Allah ya faɗi tekuna guda biyu sai mun yi hattara akwai inda teku biyu yake nufi akwai inda kuma waɗansu malamai suka ce a'a teku da kuma tafki yake nufi da inda Allah subhanahu wata'ala ya ce marajal bahraini tekuna guda biyu nan teku da teku ne to amma a nan cikin suratu fatir da kuma cikin suratul furqan ne inda yace wa ma yastawil bahrani hadha adbun furatun sa'igun sharabu da inda kuma yace wa huwa alladhi marajal bahraini hadha adbun furatun wa hadha milhun ujaj وجعل بينهما برزخا وحجرا mahjura nan sai suka ce da cikin furqan da kuma cikin suratul um, fatir ba tekuna biyu ake nufi ba da teku da kuma tafki ake nufi domin akwai duniya inda ruwan teku ne suka haɗu da na teku akwai inda kuma ruwan teku ne da na tafki suka haɗu yanzu misali idan mutum ya je a kwatanu zai ga akwai wani babban tafki wanda ruwan shi suna haɗewa da na teku amma za ka bambanci tsakankanin su to sai malamai suka ce to nan mas'ala biyu ce wanda da yawan malamai suna buga su su mai da su a tsayin mas'ala ɗaya teku da teku sun haɗu teku da tafki sun haɗu to dukkansu su ne ake zancen su sannan cewa ana fitar da guda biyu ko dai mu ce daga tekuna guda biyu ana fitarwa an gane ko tunda ya ce min kullin ta'kulu da lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha a kina ana iya samun lu'lu'u da marjan cikin teku ana iya samun su cikin mi babban tafki kinan dukkan su da su ya tabbatar da su to amma da yace ya sanya barzakhan wa hijran mahjura shamaki kenan akwai shamaki biyu ne na tsakanin teku da teku da tsakanin kuma teku da tafki to wannan barzakhan din nan waɗansu malamai suka ce ba a ganin shi wasu suka ce ƙasa ce wasu suka ce a abu ne na gaibi amma a yanzu da bincike ya zo sai ya nuna cewa waɗansu ruwa ne Allah ya halitta idan ka duba cikin bahas na hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna tarabitatul alam al islami dake garin makka suna da buhuth da dama kuma suna da abin nan sit kuma suna da littattafai mutum zai duba suka ce waɗansu ruwa ne Allah ya halitta tsakanin teku da teku sai Allah ya halicci waɗansu ruwa waɗanda su ba na wannan teku bane ba wannan teku bane da satellite ma wani lokaci ana kallon su kuma wani lokacin launin su ma yana bambanta tsakanin teku da kuma tabki sai Allah ya halicci waɗansu ruwa to shi shine wannan barzakhu din ina fata ana fahimta ta ko ka ganshi da ido ko baka ganshi ba shi yasa suke cewa zaka iske misali in tsakanin teku da teku ne to dabbobin da ke rayuwa a cikin wannan teku ba su iya rayuwa a cikin wannan teku in sun kaje mutuwa suke yi dabbobin da ke rayuwa a tsakatsakiya ba su iya shiga wannan teku ba su iya zama wannan teku illa kaliyan daga cikin halittu kamar wani kifi da ake kira ko silmon ne shi yana iya rayuwa tsakanin dukkan waɗannan abubuwa guda uku ya shiga wannan teku ya shiga cikin wannan tsakiya kuma ya shiga cikin wannan sannan kuma suka ce ko tsakanin teku da tafki inda an ka ce azbun furatun domin ruwan teku gishiri gare su kuma ruwan tafki ba su zamantowa ruwan ruwan teku ba su zamantowa ba su da gishiri to shi yasa da yadda yace azbun din nan ya nuna cewa ba teku yake nufi ba tafki yake nufi shi yasa hankalta malafuzan alqur'ani abu ne mai muhimmanci suka kafa hujja da wannan suke cewa to kenan wannan shine iyaka wadda ake zancen su marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani kenan sai zamanto waɗannan ruwan su ne ba sa canzawa ko da ruwan teku waccan sun hayo sun hayo komawa suke yi kuma halittun da ke ciki ba sa iya rayuwa sai dai su rayu ko a nasu layi sai dai an samu waɗanda suna iya rayuwa a cikin waɗannan yankuna guda uku to wannan ɗaya ne daga cikin bayanan da ya kamata a ce mun gabatar saboda ƴan uwa su fahimci irin waɗannan mas'ala kuma mutum ya nemi littattafan wannan hayatul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna tarabitul alam al islami ya karanta ga ra'ayukan su ban ce duk abin da suka faɗa ba sai ka karba ka karanta ka gani abin da kaga kana iya karba ka karba wanda kun baka iya karba kuma ka bashi ba dole bane sai ka yarda da abin da sun ka faɗa tunda ɗan adam ne suna iya su yi ijtihadi ko su yi kuskure suna mu'amala da jami'a 120 na bincike na ilimi na duniya a sani na ban sani ba yanzu sun ƙara ko sun ragu Allah shi bar makan shi sani to wannan shine abin da nike so in ƙara a wannan mas'ala sai mas'ala ta amsa ta uku akan wannan aya malam yace alwajhu thalithu amsa ta uku anna almurad bi qawlihi abinda ake nufi wa hum yastaghfirun za su istighfari kuffaru makkata kafirran makka ake nufi kenan ba wai mu'minan da ke ciki ba wa alaihi akan wannan ra'ayi fa wajhul jam'i yadda za a hada waɗannan ayoyin da an kace Allah ba zai musu azaba wa hum yastaghfirun kuma an kace wa lahum Allah yu'azzibuhum Allah Allah mi zai hana Allah ya musu azaba yace anna Allah ta'ala lalle Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan fuska ya ruddu anhum al'azab ad-dunyawiyya yana tunkuɗe musu azaba ta duniya bi sababi istighfarihim saboda suna neman gafara amma azabul akhirah amma azabul lahira fa huwa waqi'un bihim la mahala to zai tabbata a gare su ba makawa shine la mahala fa qawluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala in ji malam wa ma kana Allah li yu'adhibahum Allah ba zai musu azaba ba ai fi dunya anan duniya fi halati istighfarihim matuƙa suna neman gafara wa qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah mi zai hana Allah musu azaba suratul anfal ayat 34 ai fil akhirati ranar tashin alkiyama wa qad kanu kuffaran fi dunya sun kasance kafirai a duniya wa naqala ibn jarir ibn jarir ya ruwaito ko ya cirato ko ya hakaito hadha alqawla wannan magana an ibn Abbas daga ibn Abbas wa ala hadha alqawl malan yace to akan wannan magana fa amalul kafiri yanfa'uhu fi dunya kina amalin aikin kafiri aikin kafiri yana amfanin sa a nan duniya kama fassara bihi jama'atun kama yadda wasu jama'a na malamai sun ka fassara kidan mufassirin na an ce nan tun da tafsiri na qaulahu ta'ala sun ka fassara maganar Allah subhanahu wataala wa wajada Allah inda kafiri sai samu Allah a wajen wannan aikin nasa fa fa hisaba sai Allah ya cika masa hisabi ai asabahu kuma da yace Allah ya saka kan mishi min amalihi tayyib daga aikin da ya aikata fi dunya anan duniya kina Allah ya bashi tun nan duniya bayan bukatar sana lafiya da da daukaka suna da yake bukata da sauransu akan fassarar da waɗansu malamai sun kai ba dukkan su ba dan malam yace jama'atun wa huwa sarihun malam yace wa huwa sarihu qawlihi ta'ala shine abin da ya fito fili a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wanda yake son rayuwar duniya wa zinataha da qawatta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukan su a cikin nan rayuwar duniya suratu hud aya ta 15 malam yace wa qawluhu ta'ala kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala dai a cikin abin nan cikin wannan sura dai har yanzu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah a cikin bakar Allah ya faɗi wannan aya ta 217 a cikin Ali Imran Allah ya faɗi wannan aya ta 22 a cikin suratu Tauba aya ta 69 habitat amaluhum fid dunya wal akhirah nan kuma an ce duniya da lahira aikin su ya baci malam yace wa qawluhu da fadar Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin zamu gabaci abinda sun ka aikata na aiki faja'alnahu zamu sanya shi haba'an qura mansuran abin shekewa wanda za a daidaita inji malam manzori daga nasarar shay'a shine ya watsa shi ko ya daidaita shi suratul furqan aya ta 23 malam yace to wa nahwi zalika min al-ayat da sauran ayoyi ya dullu ala butlani amalil kafir min aslihi su ko sun ai aikin kafiri ma ya ɓaci gaba ɗaya tun da nan duniya ma bai da wani amfani kama awdahu ta'ala bi qawlihi kamar yadda Allah ya bayyana wannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah Allah ya bata aikin su a nan duniya da lahira suratul baqara aya ta 217 da suratul ali imran aya ta 22 da suratul tauba aya ta 69 malam yace fa ja'ala kilta daraini sai Allah ya sanya dukkan gidaje guda biyu nan ba gida wanda aka shiga bana ana fin gidan duniya da gidan lahira tilka darul akhiratu zarfan li butlani a'malihim Allah ya sanya waɗannan wurare guda biyu wuri ne da ayyukan su za su ɓaci wadmi hilaliha da kuma lalacewa su da raunin su asalin id mahalla shay'u ay da'ufa abu yayi rauni ma'ana ya ɓaci malam yace wasa ya'ati zai zo insha Allah in Allah ya so tahqiqu hadal maqam tabbatar da wannan matsayi fi suratu Hud a cikin suratu Hud. Kenan tun cikin suratu Hud zai ƙara fayyacewa. Ina fata an fahimci ni to kafin mu ci gaba da bayani zan ƙara cewa ko da kafirai an ce Allah zai ba su a nan duniya waɗansu malamai daga cikin bayanan da aka kawo domin ba mu sani ba mu Allah zai kai mu cikin suratu Hud din mu za mu ganta ko ba za mu gani ba in malam ya zo bayani kan wannan ga dai littafin nan kaji malam ya ce cikin suratu Hud zai yi bayani abu na farko kina amma abin da zan ƙara shine cewa an nuna ba dukkan kafirai bane don ya ce man kana yuridu al'ajilata ajjanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu an gane ko liman nuridu Allah ce ga wanda muke so kuma abin da muka ga dama muke bashi kenan ba dole bane dukkan su don Allah babu wanda ya listar da shi ya aikata wato abin da yake ya ci da Allah ya abin da baya so to wannan shine abin da yake son in kara kuma in Allah ya kai mu cikin suratul hud kenan sai mutum ya rike malam zai zo yayi bayani akan wannan mas'ala din ina ganin a cikin suratul hud in bambanta ba malam ya kawo wannan mas'ala ce a mas'ala ta 89 kuma ita ce mas'ala ta farko don haka ɗalibin ilimi zai iya kuma in kuma Allah ya kaddari mun kai can mu ma sai mu yi bayani alwajhu rabi'u huska ta hudu amsar da aka bayar anna ma'ana qaulihi abinda ake nuhi wa hum yastaghfirun za su yi istighfari domin wajen istighfari ne ake samu matsala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fita kenan wajen istighfarin nan ne ay yuslimuna kenan Allah ba zai musu azaba ba hum yastaghfiruna ay wa hum yuslimun za su musulunta ai wa ma kana Allahu mu'azzibahum Allah ba zai musu azaba ba wa qad sabaqa fi ilmihi ya gabato a cikin sanin shi anna minhum man yuslimu Allah ya san wani zai musulunta daga cikin su wa yastaghfiru Allah min kufrihi zai nemi gafar Allah wa ala hadha alqawl akan wannan magana fa qawluhu mala yace to akan wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lahum alla yu'azzibahum Allah mi zai hana Allah ya musu azaba wannan ayar da ke cikin suratul anfal aya ta 34 fil ladina sabaqat lahumush shaqawa ana nufin mi zai hana Allah musu azaba waɗanda ya gabata cewa su ‘yan wuta ne halakaku ne, ka abi jahalin ka abu jahal wa ashabihi da mutanen sama abutansa allazi na uzzibu bil qatl waɗanda an kai musu azaba da kisa ranar bil qatl yawm badrin ranar badr wa naqala ibn jarir ibn jarir yayo naqali ya cirato ma'ana hadha al qawl ma'ana wannan magana an ikrima daga ikrima wa mujahid da mujahid ina fata an fahimta to sai malam ya kawo wani istidraki wa amma ma rawahu ibn jarir abinda ibn jarir ya ruwaito an ikrima daga ikrima wal hasan da hasan al-basri hasan al-basri cikin littafin tafsiri galibi in ka ji an ce al-hasan ba ana nufin wancan al-hasan ba jikan manzo sallallahu alaihi wa sallam inda an kawo shi mutlaq in an kawo shi al-hasan galibi ana nufin al-basri ne malam yace wa al-hasan al-basri da hasan hasan al-basri wanda kuma ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita yare nosa yana daga cikin kibarut tabi'in min anna qawluhu waɗanda sun ka fassara maganar Allah cewa nan wa malahum Allah yu'adhibahumullah al mizihana Allah musu azaba nasikhun an shafe ta an shafe ma'anar wannan aya li qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna istighfari malla yace fa butlanuhu lalacewar wannan magana ko mu ce raunin wannan magana zahirun ai bai ne yake لأن قوله تعالى دومين فتر الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم الله بذي موسى عذابا با الآية ما لا يتوقع آية خبر من الله labari ne Allah ya bayar bi adami ta'adhibihi lahum ba zai yi musu azaba ba fi halat istighfarihim a lokacin da suke istighfari wal khabaru mallan yace labari la yajuzu nasxuhu shar'an ba a shafe shi domin in dai Allah ba da labarin abu ba umarni ya bayar ba ko hani to ba a shafe shi shar'an mallan yace a shar'ance to ko duk abin da shari'a ta bayar balle ma hankali ina fata an fahimci kenan shari'a ita ce gaba ballantana ma shi ma hankali da bai bayan ta bi ijma'il muslimin malan ce duk malamai sun ijma'i akan hakan ga malan yace wa azharul aqwa hadhihi al aqwal mafi fitowa fili daga cikin waɗannan maganganu ko mafi karfi daga ciki al awwala ne minha ra'ayi na farko shi a wajen malam ina fata an fahimce ni to anan akwai abubuwa da ya kamata mu ƙara saboda fahimtar waɗannan maganganu tunda a gurguje su waɗansu sun ce an azabtar da su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma masu istighfari sun fita ra'ayi na biyu kuma ya tafi cewa ran makka ake nufi ra'ayi na biyu ya tafi cewa muminai waɗanda suke a makka suna nan sun ci gaba da istighfari shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki musu azaba ra'ayi na uku an ka ce a'a istighfarin kafirai ne ra'ayi na hudu kuma an ka ce istighfari abinda ake nufi da shi shine musulunci to a gurguje abinda ya kamata mu ƙara su ne abubuwa guda biyu shine cewa wa hum yastaghfirun yana iya ɗauka in an ce kafirai da musulmi duk suna yin istighfari in Allah zai karɓi mana kafiran sai zaman to da na musulmai da istighfari wannan za a gina shi ne akan halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a shin su kafirai an yi musu umurni da sauran abin da yake na shari'a wadansu malamai suka ce to wanda bai imani ba ya za a yi azancen ya sallah domin Allah ya ce wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakatahum bil akhirati hum kafirun ba sa bada zakato ai mi azancin zakatun da su mushrikai ne wadansu suka ce a'a ba ai musu magana da rancin shari'a ba tunda ba su yi tauhidi ba sun ka ce a'a an umurce su da tauhidi an umurce su da shari'a in ba su aikata tauhidin ba suna da zunubi in ba su aikata shari'a ba suna da suna da amma dai na farko shine at-tauhidu awwalan thumma ya'ti ba'dahu al-ibadatu wa ghayriha wa ghayruha abinda sun kace kenan to waɗansu malamai suka ce a'a su kan sun san za a yi musu zance mafi inganci a yi musu magana don da aka tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukadhibu biyawmiddin kaga nut'imul miskin ciyar da miskini ai shi daga cikin furu'ush shari'a ina fata ana fahimta ta suka ce to kenan an umurce su da furu'i shari'a shine zance wanda malamai sun karin jayes a usulul fiqh wallahu ta'ala alam wa hum yastaghfirun wa sun kafta cewa a'a ba su kafirin za su istighfari ba a'a nan fil mustaqbal in ma wasu za su musulunta waɗanda ma Allah bai halakar da su ba saboda za su haifi ƴaƴan da za su istighfari in Allah ya kashe su yanzu to a yayan ba za su zo ba to sai Allah ya bar su in ma su sun mutu kafirai za su haya inda sun yi istighfari waɗansu malamai sun kawo a wannan sai mas'ala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan mas'ala shine da mallan yace al-khabaru la yajuzu naskhuhu shi labari ba halatta ba ayi naskhu din shi shar'an a shar'ance sai malamai suka ce to amma in ya zamanto khabarun ne ma'anahu al-khabar labari mai ma'anar labari banda labari wanda ya zo da ma'anar umurni ko hani domin id aya ta idda wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra labari Allah yake bayarwa cewa matan da mazajin suka mutu za su zauna su yi wata hudu da kwana goma ba umri bai ce li yatarabbasna ba kaga wanga labari ne ina fata ana fahimta ta to kaga tunda labari yake bayarwa to kuma sai an ce an shafe hukuncin ta domin an ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila hauli ghairi ikhraj ko wasitun li azwajihim aw taqra'a kaga nan an ce walladhina tuwafawna minkum nan labari ake bayarwa shi ma an ce mace za ta zama da shekara daya to sai sun ka ce wagga aya ta shafe ta to kaga labari bai shafe labari amma anan sai ka gane waɗansu malamai suka ce dukkan su umurni na waɗansu malamai suka ce a'a zaɓi ne Allah ya ba su wanda ta ga dama ta yau ta hudu da kwana goma shine babban abin da a cilas wancan kuma in ta ga dama ta ƙara shekara ɗaya Sheikh Ibn Uthaymeen daga cikin masu wannan ra'ayin waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a wagga ita ce ta shekara ɗai ita ce ta shafe ta wata hudu da kwana goma ta shafe hukuncin waccan to kaga aidun labari aka bayar sai zaman to banda labari mai sigar labarin da ta zo da ma'anar umarni ko hani ba ita malaman usulul fiqh suke tattaunawa akan ta ba shi yasa cewa akwai mas'aloli masu hatsari a karkashin nasku mutum ya koma cikin usulul tafsir da usulul hadith da usulul fiqh akwai mas'aloli waɗanda malamai suka kawo kan karkashin irin wannan mas'ala idan muka duba kamar yanzu misali abin da ya shafi shin in Allah ya shafe hukunci yana kawo wani ko bai kawo wani wasu ce akwai nasku ila ghairi badal Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti yace a'a a cikin muzakkira fi usulul fiqh Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha dole ne sai Allah ya kawo dan ya ce da mun shafe sai mun kawo bi khairin minha aw misliha wanda suka ce malamai suka ce ana iya kawo wa nasu ila ghairi badal saboda lokacin farko an ce in an zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqaddimu bayna yadayna juwakum sadaqa daga baya Allah ya shafe shi bai kawo wani ba malam yace Allah ya kawo khairun minhu domin ya ce ba sai sun bayar ba sauki na Allah ka muskinin shi ne khairun minha dan haka a ce babu yace dole a samu ƙarya kenan kamar Allah ya kawo sharadi da jawabi kuma ya ce ya fitar da wannan to malam ya nabbaha akan wannan mas'ala ta annashu mas'ala ce mai muhimmanci kwarai da gaske a usulul fiqh da usulul hadith dan akwai nasikh mansuhul hadith a usulul fiqh akwai babi mai kan wannan ɗaliban ilimi su yi kokari su fahimci irin waɗannan mas'aloli domin su tunkari wato abin da yake akan su sai abu na ƙarshe da ya shahi mas'ala ta annashu kaga aya ta wata hudu da kwana goma ita ake fara karantawa sannan a zo aya ta shekara guda ga ta idda kenan in ana zancen idda ga ka'ida zaka iske nassin da zai shafi shine zai zo karshe to cikin qur'ani malamai suka ce wuri biyu kawai zaka samu nassin da aka shafi nassin da ya shafe shi ya zo farko wanda aka shafe shi zo daga baya da wannan aya ta idda walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra da walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajin mata'an ila hawli ghairi ikhraj sai aya ta biyu a cikin suratul ahzab a ra'ayin wadansu malamai ya ayyuhan nabiyyu inna ahlana laka azwajak kago ga aya ta ce an halatta ma annabi aure sannan aya ta biyu wata aya ta zo ce la yahillu laka nisa ko la tahillu laka nisa a qira'ata abu amr ibnul ala bai halatta kai mata ba sai waɗansu malamai suka ce to an halatta an haramta amma aya da ta halatta ita ake fara karantawa kuma ita ta shafe hukuncin wanda ta haramta waɗansu malamai suka ce a'a wuri guda ne na bakara kawai shi kadai ne aya ta idda wadda ta ce shekara ɗaya ta zo ƙarshe wadda ta ce wata hudu da kwana goma ita ta zo wato a farko tun da tartibin Qur'ani yadda ya sauka daban yadda an ka tsatsara shi daban waɗansu sun ka fitar da wancan ayatu suratul ahzab wasu kuma basu fitar da ita ba da haka ina kira ga ƴan uwana ɗalibai maudu'i na annashu yana buƙatar bincike mai zaman kansa musamman yanzu da ake son a kawo shakka game da al'amalin alkur'ani tun farko tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ka shahi alƙibla za ku ga irin yadda mushrikai da kafirai da yahudawa da kiristoci suka yi ta kokarin suka game da alkur'ani da hadisi ba wani abu ne sabo ba amma mu san waɗannan saboda mu san yadda zamu tunkarar da'awa mu san yadda zamu kare addini gurgurun iko mu addinin na Allah ne ko da kai ko ba da kai ba sai Allah ya kashi inda yake so ko ta wani fage kake taimaka ma addini in ka jaye kanka kai ma kai mai kuɗi ne kai mai mulki ne kai malami ne kai mai karfi ne kai mai wata baiwa ce ta ilimin boko ko ilimin addini wallahi in ka ja da baya kanka kai yima wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sahabbai ne Allah ke magana kansu in kun juya kun ba da baya Allah zai kawo din su to ballanta namu da mu tawakkara mun karya ba dan haka kada wani sa tsammanin in ya daina aikin addini ya addini zai koma baya ba wanda zai cewa ya daina aikin addini addini ya koma baya kuma addini ba wani ake yi ma ba aƙida daban jiki daban kai kana iya mutuwa addini baya mutuwa shi yasa mu yi tunanin mu gina matasan da za su zo gobe yafi mu ce dole sai mun ga nasara da idon mu da aka ce an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yakin Uhud kafirai suna son sa mu shakka ɗaya daga cikin sahabbai an kace an kashe manzo kenan ana son kowa ya daina yaki yace wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qawlihi rusul aya da ta zo ma da farkon bayani sai ta fara da irin yadda yayi bayani ba dan wai dan saboda magana shi ta Allah ɗaya bane a'a akwai haka Allah ya kaddara zai saukar da aya akan haka afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum shin in annabi ya mutu ko ku mata ya mutu au qutila ko an kashe shi sai ku daina addinin jiki daban ko ya tafi sahabbansa shi yasa da ya mutu suka ƙara fantsama cikin duniya suka yada addini don haka mu tunanin in akwai wani mai kuɗi ko malami ko wani jagora ko wani dan wani mutum jagora wanda ke taimaka ma addini ko wani mai karfi ko wani mai wata hikima a ce in ya tafi addini ya tsaya addini ba zai tsaya ba mu samu irin wannan tunani mu sai da zamu gina al'ummar gobe saboda turawa sun fi mu wannan tunani su ba sa tunanin sai sun ga nasara da kansu za su rubuta abin da za a yi shekara 100 150 200 saboda sun san yana yiwa wata rana a ci nasara Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan ya taimake mu to wannan shine karshen eh, wannan mas'ala ce kuma da malam ya kawo insha Allah ta'ala za mu je a mas'alar mu ta gaba eh, yan uwa musulmi sai mas'alar mu ta gaba kenan yanzu za mu komo a cikin littafin أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي domin shi ne ya kawo ayar da take wato a kan jerin ayoyi a matsala ta 364 a shafi na 124 malam ya ce fa in ƙila idan aka ce wa ma kana salatu mai inda albait sallar kafirai ba ta kasance ba a ɗaki a nan ɗakin ka'aba kenan ko albaiti masallacin gaba ɗaya tun da tare da ka'aba yake illa muka'an wa tasdiya illa muka'an sai almuka muka shine kamar as-safir wato kuma mu ce shewa ko fito wa tasdiya yace wa tasdiya at-tasfiq at-tasfiq da sadun shine wato tabi shi yasa ma tabi idan abu ya baka ya burge kai kayata da kai kabbara ake yi mata ne aka ci suna yin tabi a cikin sallah don su suna cikin sallah wahuma laisa bi salatin malai ce to ai da tabi da fito ko mu ce shewa da tabi ai ba ai ba sallah bace kunna zamu ce ma'anahu ma'anarsa annahum aqamul almukaa sun tsayar da wato fito ko mu ce shewa wa tasdiyata da kuma tabi maqamus salati wurin sallah kama yaqulu qa'il kama yadda wani yake cewa zurtu fulanan wato na ziyarci wani faja'ala aljafa'a silati sai ya sanya mummunar ɗabi'a kakkausar ɗabi'a silati shine abin da zai sadar da ni da shi ma'ana ka ɗauki abin hawanka ka je wajen wani ka ziyarce shi amma ƙarshe sai ya zamanto ya yi maka mummunan mu'amala duk da yake ziyara tana buƙatar tsari baka sani ba mutumin nan yana da lafiya bai da lafiya yana da baki bai da baki shi yasa irin wannan kuma mu ma ya kamata mu kiyaye saboda wajen zaka je ka kai mutum ziyara baka san cikin halin da yake ciki ba musamman za ga wani ya taso daga ƙauye ya zo birni bai da lamba wanda zai abin ga bai san inda yake ba kawai ya faɗo ce yana neman sa da kuma wanda tasowa daga wani gari zuwa wani gari su je sun zo wajen wani busan cikin halin da yake ciki ba ko kuma zaka je kai mutum ziyara daga wata unguwa zuwa wata unguwa ya kamata ku tantance ku yi waya da shi ka san lokacin da ake samun sa ko lokacin da ake kiransa dan yanzu ko kira wani ya kira ka sau ɗaya sau biyu sau uku bai same ka ba sai ya ɗauki adawa da kai wani ma zai sa ya saki matarsa wani ma zai kulla adawa har ya kai ga fitintunu wanda suna da yawa ya kamata mu kiyaye wannan musulunci addini ne na tsari kana son kai mutum ziyara ka kira shi kuma ka san lokacin da ake kiransa ba lokacin da yake wajen aiki ba ko lokacin da yake gabatar da darasi ka kira shi sau ɗaya sau biyu baka san ko yana cikin toilet ba ko mu ce dush ko salga ko bayan ɗaki da abin da ya kama da haka ya baka lokacin da ya kamata ya zo wato sai ka zo kuma sai ku tattauna amma mutum yana cikin wani uzurinsa ko ka zo baya nan ko abin da ya kama da haka kaga wannan wani lokacin mu kanmu masu ziyarar muna da matsala malam yace ai aqamal jafa'a maqama silati kenan ya tsayar da kakkausar ɗabi'a shine aljafa kakkausar ɗabi'a muna namin ɗabi'a maqama silati shine abin da zai sakan kamin a matsayin zumuncin da na so nayi masa wa minhu qawlul wa minhu qawlul farasdaq daga cikin irin wannan ana samun magana ta farasdaq akhafu zayadan an yakuna ata'uhu adahima sudan aw mashtaratan sumra kenan abin da yake son ya ce ya ce a khafu zayadan sunan mutum na zayad ina jin tsoron zayad an ya kuna a tsa'uhu kyautar da zaimin adahim sudan adahim wato al'adahim shine wato kuyut su ne wato kamar a ce mari ko da baibiya ko ko abin da za a daure mutum ina tsoron kyautar da zaimin shine ya daure ni da abin dauri sudan waɗanda suke babbaku dama abin da bai da kyau ana siffanta shi da baki amma ba kullum bane baki yake mummuna kaga bakin gashi shine yake da kyawu ga mutum fari kuma baya da kyawu au mad mad mahdarajatan sumra mahdaraja sune sun kace wato asiyatu buloli tana yiwa koko sakamakon da zai bani a kyautar da zai mai ita ce buloli sumran waɗanda suke sumran jam'i ne na asmar asmar shi ma wani lokaci baki ko kuma bakin da wato yana dan cakuɗe da kamar launi na hanta hanta ko anta anta ko wanda suke kira badda badda wani lokaci malam yace wa wada'ahuma mawdi al-ata sai faraz da ya dauki cewa maruruwa ko kuma da baibiya da za a yi masa ko kayan daun da za a daure shi da kuma wato buloyin da za a yi masu a matsayin kyauta alhali kuma su ba kyauta bane kinan shi yasa Allah kire sallar su amma ba sallah bace wanda abubuwa ne waɗanda suke ba na gari ba to anan za mu kira kaga jahiliya abin da suke yi kenan kuma abin da yanzu waɗansu musulmi suke aikata cikin masallaci na wake-wake da tumaye-tumaye da abin da ya kama da haka kaga ka an kuma kama addinin jahiliya kuma an yi kama ma da kiristoci da suke wato ibada da abubuwansu lokacin jahiliya ana tsawafi ma ƙwaryanan mace tana tsawafi wato kindinta ko zindir ko zir abubuwa waɗanda ba su dace ba to kaga zaka iske musulmi suna koyi da su wannan ya kamata a ce wato musulmi sun nisanci irin waɗannan abubuwa Allah dai subhanahu wa ta'ala ya yi muna wato kariya. Kalima ta muka'an wa tasdiya suna da fassarori daban-daban. Zan ba da littafi guda biyu dai a gurguje. Littafi na farko mutum ya diba cikin Ad-Durrul Masun fi Ulumil Kitabil Maknun da kuma littafin Al-Iklil fi Istinbat tanzil na Imam Suyuti wannan misali ne bayarwa in mutum na so kuma yana duba da dalilai littattafai na lugha, al-qawamis da kuma littattafan tafsiri. Wallahu ta'ala a'lam kada mutum ya je ta fassara wanda ba wannan ba ya ce a'a shi ba wannan akwai wasu fassarori inda ba wannan ba eh mas'ala ta gaba mas'ala ta 365 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala qul lil ladina kafaru kace kace da kafirai in yantahu in sun kame yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata kuma mai gafara shine Allah ko da an shafe shi wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa in ya'udu idan suka dawo an gane ko faqad mazat sunnatul awwalin karshen aya sunna ta wanda suka gabata ta gabata wato ta shuɗe ma'ana sunna ta Allah ga game da kafirai ba ana nufin kuma sunna ba na Allah yana bin sunna ta annabi ko yana bin sunna ta fiqhu wanda aka ce abu kaza ba farilla bane sunna ne a'a ana nufin sunnar Allah ta gudanar da al'amuransa duk wanda suka bijire suka kafirce musu kabu su ba zai halakar da su sunnatullahi fil ladina khalu min qabl ya kamata mu fahimci wannan malam yace wa hum lam yantahu anil kufr su bus kame daga kafirci ba fa kaifa qala ya anka yace wa in ya'udu in sun dawo wal audu ila shay'i komawa zuwa ga abu inda ma yakunu ba'da tarkihi bayan an bar shi na an yi an bari sai a dawo ko an ji an tafi an zo ga wuri an tafi sannan a dawo zuwa gare shi wal iqla'u anhu bayan an kame daga gare shi an ciratar da kai daga gare shi malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi in yantahu an adawatin rasuli sallallahu alaihi wasallam in sun kame daga adawa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa muharabatihi da yakarsa yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salaf abin da ya gabata min zalika na wannan wa in ya'udu in sun dawo ila qitalihi zuwa ga yakarsa wa adawatihi da adawarsa faqad madat sunnatul awwalin wato sunna ta waɗanda suka gabata ta shudi an kira ta sunnatul awwalin saboda Allah ya halakar da su kenan ta tabbata akan su kuma an kira ta sunnatullahi sunna ce ta Allah dan Allah yake gudanar da ita an gane ko kamar yadda ake kiran musulunci siratul lahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard kuma a kira siratal ladina an'amta alaihim kaga an danganta shi zuwa ga waɗanda Allah ya ni'ima gare su kuma an danganta shi zuwa ga Allah an danganta shi zuwa ga Allah saboda Allah ya shar'anta shi an danganta shi zuwa ga mutane waɗanda Allah ya ni'ima akan saboda suke shigar sa dan haka an danganta ta zuwa gare su saboda ta afko akan su an danganta ta zuwa ga Allah saboda Allah ne ya tabbatar da ita faqad marat sunnatul awwalina minhum kenan waɗanda suka gabace su sunna Allah ta gabata a cikin su na halakar da wanda ya kafirta alladhina haqa bihim makruhum waɗanda makircin su ya kewaye su wasu sun ce haqa asalin shi haqa ne ma'ana ya tabbata sai aka cire kafin aka sa haqa amma dai haqa ya huku zance mafi inganci shine ya kewaye su mutum yana iya dubawa cikin wato al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani da at-Tahrir wa tanwir na Imam Ibn Ashur kenan haqa bihim makruhum yawm badrin makircin su ya kewaye da su ranar badar ya fada kansu dama Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli dama mummuna abu baya koma sai ga kan waɗanda suka aikata shi da kuma waɗanda suka yarda an ka aikata shi ko suka ji daɗi ko suka yi goyon baya malam yace a'a aw faqad madat sunnatul ladina tahazzabu ala anbiya'ihim sunnan waɗanda sun kai wato haɗe kai shine tahazzabu daga alhizb suka haɗe kai don cutar da annabawansu ala anbiya'ihim min al-umam al-madiya na daga al'ummomin da suka gabata to ai sunnar su ta shuɗi ina fata an fahimce ni kenan sunnatul awwalina akwai magana daban-daban ko kafiran zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kafiran wato abin nan ko kafiran da suka gabata waqila ko kuma dukkan su tana dauka kafirin da suka gabata da kuma kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yaki da shi suka halaka kenan wanda suka yi saura su ne wa'azin zai tabbata akan su waqila suka yi saura su yi imani kenan waqila malam yace waɗansu malamai suka ce ma'anahu in yantahu anil kufri bil imani kenan in yantahu in sun ka kame anil kufri daga kafircin da suke kenan sun ka kame suka bar shi ba wai bil imani suka yi imani yughfar lahum ma qad salaf min al kufr za a kafarta musu abin da ya gabata na kafirci wal ma'asi da sabo kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al islamu yajubbu ma kana qablahu wannan hadisi na cikin sahih muslim na abdullahi bin amr bin al as kama yadda mai tahqiqin littafi yace annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aslama ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya musulunta uridu an ashtarita ina son in shartanta kafin in musulunta kenan qala tashtaritu madha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi me zaka shartanta قلت نتي أن يغفر لي أغفرت من قال سيمن الله صلى الله عليه وسلم يتشي أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله فكسن شو مسلم تينا رجز أبن دي قباتي شبكي لنا سابو وخرج الإمام وخرجه الإمام أحمد إمام أحمد يافي تدشي ما لن يتي مجلدين هؤو shafi na 204 kenan wannan taba'ar da shi malam yayi aiki da ita don ba dole bane akwai taba'o'i daban-daban sai ayi hattara wa lafzuhu lafazinsa innal islama ya jubbu ma kana qablahu min adh-dhunub musulunci yana goge jabba ya jubbu shine ya goge abu abin da ya kasance gabanin shi na zunubai shine abin da ake son a ce kenan nan ya jubbu na ba ya jibu ba dan kaka ce nan waje ba ake nufi dalibin ilimi ya kamata a yi hattara to sai Allah sai malam yace wa in ya'udu mun dawo cikin littafin kenan in sun dawo ilal kufri zuwa ga kafirci bil irtidadi ba sun kai ridda ba da ma aslamu suka yi musulunci faqad marat sunnatul awwalin to sunna waɗanda ta gabata ta ta shuɗe na Allah yana taimakon annabawa da masu gaskiya an gane ko min al-umami sunnatul awwalina min al-umami waɗanda sun ka shuɗe na al'ummomi min akhdihim bi azabil istisal Allah subhanahu wata'ala wato ya kama su da azaba ta wato hallakarwa gaba daya kidan kasu sa tsammanin in ma sun shiga musulunci suka yi ridda kamar za su cutar da manzo da wani abu kuma kasu sa tsammanin in sun shiga musulunci ko da amanafunce ne suka koma suka yi ridda Allah ba zai taimaki annabi ma ana duk yadda ta kama Allah zai taimaki annabinsa shi yasa kalma ta wato ada ya'udu wani lokacin tana nufin komawa kuma ada wani lokaci tana nufin sara ya kasance shi yasa da kafirai suka ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina kaga sun kace kafirai Allah ce sun ce ma annabawan su kuma kowane a zamanin sa ake nufi dan ba lokaci guda bane kuma kowane a wurin sa ko da ma sun yi zamani guda tana yawa wani kamar annabi Ibrahim da annabi Lutu kowane yana wurin sa almuhimu dai kafirai sun faɗa ma annabawan su kina ala tawzi' wa tanwi za a rarraba zamunan waɗanda zamunan suka bambanta da kuma tanwi' za a rarraba wuraren da suka bambanta don ba wuri guda bane annabawa suka haɗu kafirai suka haɗu suka faɗi wannan magana وقال الذين كفروا لرسلهم كافرين سنتي ما أنبان سولا نخرجنكم من أرضنا ذامو في تدكو لغا cikin kasashenmu aw la ta'udunna fi millatina tunda al-ardu nan jinsin kasashe ake nufi ko garuruwa aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo nan ba ana nufin su dawo ba dan annabawa su taba shirka ba kenan aw la tasirunna fi millatina ko ku dawo ko kasance cikin millan mu don annaba ba sa kafirta wanda suka kawo irin wannan shubha wato wannan shubha ba ta da wani amfani kuma shubha ce wadda ta saba ma lugha akwai ada ya'udu audatan shine ya dawo akwai ada ya'udu iyadatan shine ya ziyarci marashin lafiya akwai ada ya'udu idan idi ya dawo akwai ada ya'udu wato audatan shine abu sara ya kasance laraba suna cewa ada qinu hajaran ƙasa ta oko laka ta koma dutsi ba ana nufin can da dutsi bane ta dawo ta ta koma laka sannan kuma ta koma ta koma dutsi ba haka ake nufi ba wanda duk bai fahimci wannan ba ya kamata yayi hattara almuhimu dai wannan aya akwai bayanai mutum ya koma cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi Al-Jami' ila Ahkam Al-Qur'an ya ga karin bayanai kan karkashin wannan mas'ala da kuma littattafan da suka yi bayani littattafan tafsiri daban-daban dan ya ga abin da malamai suka faɗa kuma in sun dawo Allah zai gafarta musu dama Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa za a gafarta qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a bal ma wanda ya tuba Allah zai iya musanya mummunan aikin shi kuma ya koma ma nagari Allah subhanahu wataala yake cewa illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما bayan ma an yafe kuma a sake mayar da shi ya koma nagari falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka dai yan uwa musulmi nan wannan ba tana nufin ba su dawo dama suna cikin kafirci ana nufin idan suka dawo ga yakar manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ko in musun musulunta suka dawo kan kafirci kuma Allah zai sake taimakon manzo akan su shine abin da ake son a ce kamar yadda malam ya kawo maganganu wannan shine abin da zamu iya wato faɗa a karkashin wannan aya saboda lokacin mu yayi halinsa sai kuma wani lokaci idan Allah subhanahu wataala ya kaddara saduwan mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh